الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم muna maraba da duwayen da suka halarci wajen wannan karatu na darasi na lugal arabiya da mun fara shi da muqaddimatul ajrumiya sharhinta wanda muhiddin abdulhamid ya yi mai suna a tuhfatu saniya wanda mun yi nisa har mun zo ƙarshen darasinmu mun tsaya a mun fara alamatun nas mun faɗi alamominta guda biyar yadda malam almatin ya faɗa shi Muhammad ibn Ajirum da kuma shi yanda shi sharih ya fassara yake cewa ƙala bayan ya anwana babin ya ce alamatun nasbi yawanci wajen tabuibi nan wajen lirabi za ka yi cewa alamatun nasbi wannan alamatu khabar limubtada'in mahzuf taqdiruhu hadhihi ko hadha ko kuma ka ce babu alamati an nasbi ya danganta da abin da ka kaddara a matsayin mubtada din alamat mudaf wan nasbi mudafun ilai qala shi ibnu ajrum din yake cewa walin nasbi khamsu alamatin shi nasba wato dama mun dauko darasin tun daga raf ya faɗi alamat din su asliya da kuma alamat far'iyya nasu haka ya zo kan nasba yanzu ya ce linnasbi hamsu alamatin nasba tana da alamomi guda biyar wanda duk inda ka ga wannan ɗaya daga cikinsu tana gwada maka e ita ce alaman nasba kenan a lugal arabiya ya ce na farko alfathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni aga su ne alamomin nasba guda biyar duk inda ka gani kana ganin wannan kasancewa wannan mansub ne da alaman shi kaza kaza sai ka faɗi wayannan alamomi da za su shi sharih wato muhiddin abdulhamid ya ce wa aqulu shi yake magana kenan in yace qala to matin din ne mai musannif din ne yake magana shine muhammad ibn ajurru in yace aqulu shi kuma shine sharih muhiddin abdulhamid shi yake magana yace yumkinuka an tahkuma ala alkalimati bi annaha mansubatun idza wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamatin yace zaka iya hukunci akan kalima cewa ita mansuba ne in idza wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamatin in ka samu karshen ta kaga ɗaya daga cikin wayannan alamomi guda biyar din to zaka iya yi ma wannan kalima hukunci da cewa ita mansuba ce na farko yace wahidatun minha asliyatun ɗaya daga cikin alamomi guda biyar ɗin nan ɗaya ita ce alama na asali sauran kuma guda hudun su alamomi ne na'ibai wanda suke wakiltan fatha din saboda al'aslu fin nasbi alfatha ne alamanta na asliya fatha ne sauran kuma duk da su biyo baya su na'ibai ne na fatha yace wahidatun minha asliyatun yace wahiyal fathatu fatha a lugar arabiya ita ne asalin alama na nasba wato ita ce alama asliya wa arba'un furu'un anha yace sauran guda hudun kuma su furu' ne ba asliya ba kaman reshoshi ne nata amma ba alamanta ne na asali ba yace su kuma wanne ne su hudun yace wa hiya al-alifu wal kasratu wal ya'u wa hasfun nuni sauran alamomi guda hudu da suke gwada maka cewa kalima mansuba ne amma alaman zamantowansu alamomi ba alama ne na asali ba far'iyya ce su ne guda hudun nan al'alifu wal kasaratu wal ya'u wa hasfun nuni na farko alif yakan zo a wani babi ya zamanto alama ne na cewa wannan kalimar mansuba ne niyabatan anil fatah zai zamanto na'ibi ne akan fata haka alkasra ma tati alamatan ala anna alkalimata mansubatun niyabatan anil fathat ba ita kanta bane za ta yi aiki sai ta wakilci fatha tukunna wal ya'u ya ma tana zamantowa alama far'iyya lin nasba a wani babi yanda malam duk zai ambata mana haka hasfun nun hasfun nun goge nun din karshen kalma yakan zamanto alama ne na nasba to ya gama bayani yanzu bi shakalin ijmali yanzu ya dauki alamomi kowanne ya gaya maka wani babi ne wannan alama yake zamanto alaman nasba ya fara da fatha ya ce alfathatu wa mawadi'uha sai za mu fara da fatha wanda ita ce alama asliya na nasba ƙala wato shi ibn ajurum ya ce fa'amma alfathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'a ya ce ita fatha wanda ita ce alaman nasba tana zamantowa alaman shi ne a wajaje guda uku banda wannan waje hukun babu wani waje kuma da za ga fatha ta zamanto alaman nasba su ne wanne ya ce filismil mufrad wa jam'i taksir wal fi'l al mudari idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirih shay'un ya fara da wajajen da fatha take zamantowa alaman nasba tunda an ce maka ai nasba tana da alamomi guda biyar ɗaya alama ne na asali ɗaya kuma sauran furu ne a kanta na'ibai ne akan fata to fata takan zamanto alaman nasba a wajaje guda uku na alismul mufrad wato suna mufrad shi kalimar mufrad a lugar arabiya ya danganta a wani babi ya zo yakan zo a nan yana da ma'ana yakan zo a babin idafa yana da ma'ana yakan zo a babin nida da ma'anan shi yakan zo a babin mubtada da khabar da wani ma'ana da ba to anan lismul mufrad mun wuce shi sai dai a maimaita shine ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al asma'il khamsa in ka ji an ce alismul mufrad a wannan babin shine wanda ba musanna ba ba suna ne wanda aka yi tasniyan shi don ya gwada abubuwa guda biyu ba ba majmu'an ba ne ba jam'i ba ne jam'in dama guda uku ne akwai jam'in da yake gwada mata zalla shine jam'u al-mu'annasi salimu akwai jam'in da yake gwada maza zalla shine jam'ul muzakkar as-salim akwai jam'in da kuma yake iya gwada su duka biyu shine jam'u taksir kamar yadda zai zo a gaba duk da mun wuce shi to kaga lismul mufrad ma'ana sunan da ba musanna ba ba ba jam'i ba kuma ba mulhaqan bihi ma ba ba riskar da shi hukuncin shi an ba shi hukuncin jam'i ko hukuncin musanna ba kuma baya cikin asma'ul khamsa shine ismul mufrad kaga anan wajen fatha ta kan zamanto alaman nasba sai waje na biyu sai jam'u taksir jam'u taksir kuma shine jam'in da yake zai iya gwada mata da yawa ko maza da yawa تعريفين شيني ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده جمعي ne wanda yake gwada maza biyu ko sama ko mata biyu ko sama da su amma akwai canji tsakanin mufrad din shi da jam'in shi canjin da yake zuwa mun ambace su a darasin da ya wuce shine matakai guda shida ne ake samun canjin كو تغير في الشكل فقط كو تغير في الشكل مع الزيادة كو تغير بالشكل مع النقص كو تغير في الشكل مع النقص والزيادة دعاء an bace su a darasin baya da misalinsu amma dai abin da za ka riƙe anan shine cewa tarifin jam'u taksir shine ma dalla ala akthara min ithnaini aw ithnataini ma taghayyurin fi sighati mufradihi akwai kuma ɗayan jam'i yanda na faɗa jam'i wannan kage yana gwada aksar minis na taini ko aksar minis naini jam'i dama dole daga biyu yake fara saɓanin malamai ne wasu sun tafi akan aljam aƙallul jam shine uku wasu sun tafi akan aƙallul jam shine biyu saɓanin malamai duk da a lugance in ka ɗauki ma'anan jam a lugatan addammu haɗa wani abu da wani abu kaga daga ɗaya dai ba zai yi ka haɗa kanshi da kanshi shi ɗaya ba ba zai yi a yi jami'in abu ɗaya ba sai daga ina za su fara sai daga biyu abu guda biyu in ka haɗa su ai za a ce da mamtahuma jama'atahuma ka haɗa su to kaga sai wasu ka ɗauka cewa aƙallul jami'i su guda biyu ne wannan har furu ɗin ma wannan sabani ne daga luga ya fara amma ba inda bai shiga ba har a fiqo ana sabani akai wasu sun tafi akan aqallul jam'in an ce za a yi jam'in sallah daga ina yake farawa daga biyu ko daga uku kowanne da hujjojin su a ciki amma dai malik imam malik ya tafi shi a cikin fiqon shi cewa aqallul jam' daga biyu ne saboda daga lugatan shi aljam'u lugatan ad-dammu da haka to aqallul jam' guda biyu ne shi yasa suke cewa aqallu ma'na al-jam'i fi al-mushtahiri lithnan fi ra'i al-imam al-himyari a wajen imam malik shine aqallu ma'na al-jam'i shine daga biyu yayi sama to dan haka tarifin kaga akwai jam'in da yake gwada mata zalla su kadan su ana kiran shi jam'ul muannas salim shi me yasa aka ce mai jam'a saboda an ce ma dalla ala akthara min ithnatayn ma'a ziyadatin bi ziyadati alifin wata kaga an ce dalla ala akthara min isnatayn to kaga dole ya zama jama tunda yana gwada daga biyu yayi sama ne sai dai kuma akwai ƙarin alif da ta a ƙarshen shi za'idai ne wannan ziyadan ita ce muhimmiya a ciki a cikin ƙaidin ƙaidin a tarifin ƙaidin ziyadan muhimmi ne kuma dole sai duka biyu sun zamanto za'idai ne alif da ta' an kira shi salimu me yasa saboda cewa mufrad din shi daidai yake da jam'in ƙari kawai akai misali in kace muslimatun mace musulma in zaka mai da su jam'in mata zalla me zaka ce zaka ce muslimatun zaka ga da muslima da muslimat duk harakan duk ɗaya ne ƙarin alif da ta kawai aka ƙara shi yasa aka ce mai jam'ul muannasi salimu ya zama salim da lafiyan shi irin ba a mai wani canje-canje ko ƙari ko rage ba kaga jam'i na farko wanda yake gwada mata zalla kawai kenan duk da wannan laƙab ne akwai wasu amsila da za a kawo za ga abun ba mace bane ba mata bane zalla sai zaman to laƙabi ne kawai aka saka ma wannan shi yasa wasu malamai ma sun tafi akan cewa maimakon a ce jam'ul mu'annasi salimu saboda rudud i'tiradat din da za a kawo mutum ba zai iya warware su ba sai suka sa mai suna aljam'in da aka mai ziyadan alif da ta aka ga sun lura in kai sama daga a jurumiya za ka ji sun lura ka musamman alfiya ba zai ce maka jam'ul mu'annasi salim ba sai cewa ma bita wa alifin jumi'a. zai ce maka almajmu' bi alif wata almazidatain jam'i na farko kenan sai jam'i na biyu jam'ul muzakkari salim jam'i ne shi ma na maza zalla me yasa aka ce mai salimu saboda shi ma mufrad din shi ba mai ba bai samu canje canje a wasalin shi ba in ka ce muslimu mufrad musulmi guda ɗaya in ka ce kana so ka yi jam'in su maza ne da yawa musulmai sai ka ce muslimuna kaga yadda muslim din yake haka yake a jam'i kawai ƙarin waw da nun aka samu wajen raf'a ko kuma ƙarin ya da nun wajen nasba da jarra muslimina sai shi wannan jam'ur taksir ne shi kuma me yasa aka ce mai taksir me yasa aka ce mai taksir shi ma ba ce mai jam'u salim ko wani abu ba abun da yasa aka ce mai taksir saboda a raba shi da sauran jam'i guda biyun da suka wuce taksir shine ma'anan an caccanja shi an gayyara shi an kakkasara shi an an kakkarya shi shine ma'anan taksir التكسير بمعنى المكسور أنا تفعيل بمعنى مفعول ne. to shi ya aka yi ya zamanto an caccanja shi shi in ka lura da mufrad din shi zaka in ka zo jam'i ba irin shi bane misali in za a kawo maka mun faɗa taghyirat din guda shida ne ko kaga canji a wasali zalla ko kaga canji misali kaman ka ce asad asad ba zaki ba kenan mufrad ne to in kana so kai jam'in shi zaka ce usdun kaga wancan asad din ya canja da usd kuma duka harafinsu iri ɗaya amma wasali ya bambanta wancan ya fara da alif da, da fataha aka ce asad wannan kuma aka fara da damma aka ce ust wancan sin ɗin shi da fataha wannan kuma da ɗauri kuma wannan mufrad wannan jama kaga mufrad ɗin shi ya samu canji to wannan canji shi ake kiran shi taksir sai a kira jam'i jam'u taksir jam'i ne wanda mufrad ɗin shi ya canja an mai canje-canje zuwa jam'i ba kaman jam'i guda biyu na mu'annas as-salimu ba da kuma muzakkari salimu ba shi ya samu canji to kaga anan yake gaya maka wa jam'i taksir ma'ana fatha yakan zamanto alama na nasba a jam'u taksir waje na biyu kenan sai na uku kuma al-fi'l al-mudari' idza dakhala alayhi nasibun ina ne fatha kuma yake zamanto alaman nasba yace maka fi'li mudari' fi'li mudari' shine dan uwan fi'li af'al dama guda uku ne akwai fi'lun madin akwai fi'lun mudari' akwai fi'lu amr to shi wannan mudari' din shi kadai ne a cikin su yake samun yake samun li'arabi sauran yawancin su mabniyai ne zaka ji an ce maka fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath fi'lu amr shi kuma a ce maka mabniyun 'ala sukun duk da wannan a wajen malaman basra ne makarantar majoratin malaman lugha kenan ita ce na nahu ake kiranta madrasan 'yan basra akwai madarasan 'yan kufa su kuma a wajensu sun kasa ta guda biyu ne fi'il madi sai mudara daga cikin fi'il mudara suke cire fi'il amr ɗinsu amma kashi biyu su suka kasa su to nasba tana zamantowa ala fatha takan zamanto alaman nasba a fi'ili mudara a yaushe yace idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih shay' in nasib wato harafi wanda yake jawo fataha yake jawo nasba in ya shiga jikin fi'il mudari a farkon shi sai ya zamanto ya mai da wannan fi'ili mudari din daga marfu' ya zamanto mansub sai ka ce wannan fi'il mudari din mansub wa alamatu nasbi ka faɗi me alama ka ce al-fatha shi nasban nan yana da huruf din shi daga ciki akwai an da lan da izan da kai har zuwa ƙarshe zai ambata mana su in wannan harfofin suka jike jikin fi'ili mudari za su mai da shi mansub mansub kuma yana da nasba tana da alamomin ta shine guda biyar din a wannan babi wajen fi'ili mudari alaman nasba shine alfatha yadda dama a halat din fi'il mudari guda uku ne idan in ya kasance ناسبي لم يت... لم يدخل عليه ناسب ولا جازم زي زما مرفوع شيء با حرف جزمة بس شو فرقون شو با حرف النصب بس شو فرقون فعلي مضارع با زي زمن تو مرفوع أما إن حرف النصب تشجع جكين فعلي مضارع زي زمن تو منصوب دونا حرف إن كما حرف جزمة تشجع جكين زي زمن تو مجزوم دونا حرف ديش جكين شي yace kuma sharadi na biyu bayan dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirih shay ba wani abun da ya ittisali da karshen shi za a gaya mana menene in yi ittisali da karshen shi yake fitar da shi daga raf'a ya zamanto mabni ya zamanto daga ko mansub ko kuma majzum ya rabu da wannan ya zamanto mabniyun ala al-fath ko mabniyun ala sukun wannan duka maganan sharih ne shine al-musannif Muhammad ibn Ajurrum din kenan shi kuma mai sharih Muhiddin Abdul Hamid yake cewa wa aqulu yace shi yake magana yanzu zai fassara abun da malam yake nufi da wa'innan kalmomi na cewa amma al-fatatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadi'a fi al-ism al-mufrad wa jam' at-taksir wa al-fi'l al-mudari' idha dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirih shay me ma'anan wannan shine ce takunu al-fathatu alamatan ala anna al-kalimata mansubatun fi thalathati mawadi'a fatha takan zamanto alama da dalili na cewa wannan kalman mansuba ce a wajaje guda uku yace al-mawdi'ul awwal wajen farko shine al-ismul mufrad mun faɗi ta'rifin shi kuma shine ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-af'al al-khamsa ismul mufrad shine ba ba musanna ba wanda ba yi tasniyan shi dan ya gwada guda biyu ba ba yi ba yi jam'in shi dan ya gwada daga biyu yayi sama ba kuma ba yi ba shi hukuncin da zai dauki wa'annan hukuncin tasniya ko hukuncin jam'i ba kuma baya cikin af'alul khamsa wanda sune abuka akhuka hamuka wafuka wa zumali na biyu kuma yace wal mawdi'u thani waje na biyu wanda fatha take zamantowa alama na nasba shine jam'u taksir jam'u taksir kuma shi ma an faɗi ta'rifin shi shine ma dalla ala akthara min ithnayn aw ithnatayn ma taghayyurin fi sighati mufradi shi ma a cikin shi fatha takan zamanto alama na nasba wal mawdu'u thalith waje na uku wanda fatha take zamanto alama na nasba shine al fi'lu al mudari alladhi sabaqahu nasib fi'li mudari wanda ɗaya daga cikin harfofin nasba ɗaya ta shiga jikin wannan fi'li mudari ɗin sai ta mai da shi ya zamanto fi'il mudari mansub bi wannan harafin in an ne ka ce mansubun bi an wa alamatu nasbi alfatatu zahira walam yattasil bi akhiri shay'un da yace walam yattasil bi akhiri shay abun da yake nufi ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan ne aliful ithnain wato alif din da yake gwada abubuwa guda biyu yake gwada biyu na tasniya ko wawul jama'a ko waw din da yake gwada jam'i ko yaɗin da yake gwada wanda ake magana da ita shi ne ma'anan ya'u mukhatabatin wala nunu taukidin ƙarshen shi kuma nunu taukid bai ittisali da shi ba nunu taukid ko khafifa ko thaqila su biyu ne kuma wala mai tasil bi akhiri nunun niswa sharadin a mai da fi'ili mudari ya zamanto mansub bil fatha shine wa'annan sharuɗoɗin أن يدخل عليه ناصب وأن لا يتصل بآخره ألف الاثنين وأن لا يتصل بآخره واو الجماعة وأن لا يتصل بآخره ياء المخاطبة وأن لا يتصل به نون التوكيد وأن لا تتصل به نون النسوة سوني ون شرطي أن فتحة ذات زمنت علامة النصب to zai shiga kowanne ya mana bayanin shi ya ce amma lismul mufrad faqad sabaqa ta'rifu ismul mufrad mun riga mun yi tarifin shi ya riga ya wuce wanda shine ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al asma'il khams yace wal fathatu takunu zahiratan ala akhirih ita fata tana zamantowa a bayyana take a ƙarshen wannan kalima ismul mufrad yace misalin shi shine in kace laqitu aliyan laqitu aliyan ma'anar laqitu aliyan shine na sadu da ali to laqitu kaga li'rabin shine fi'l wa fa'il ta din nan na fa'il ne laqiya fi'li madi ta kuma ta'ul fa'il aliyan din nan shi kuma maf'ulun bihi mansub tunda ka ce mai mansub me alaman nasban shi sai ce maka al-fathatu zahira to kaga anan aliyan din shine al-ismul mufrad din kaga aliyu ba musanna bane ba jam'i bane kuma ba a riskar da shi an bashi hukuncin musanna ko jam'i ba kuma baya cikin asma'ul khamsa kaga ya zamanto ta'rifin ismul mufrad duk qaidodin duk alamomin sun tabbata akan shi cewa ismul mufrad gashi kuma yana mahallin nasba tunda mahallin wajen maf'ulun bihi ne shi kuma maf'ulun bihi mansub to me alaman nasban shine al-fatha kaga anan cewa fatha ta zamanto alaman nasba kenan al-ismul mufrad yace kuma misali na biyu kaga wannan na na muzakkar ne a ta mace kuma zaka ce qabaltu hindan qabaltu fi'l wa fa'il hindan kuma maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi al-fatha adh-dhahira hind din ita kuma ta mace ne na sadu da hindu to kaga hind tana mahallin wajen nasba ne da haka sai ta zamanto mansuba saboda maf'ulun bihi ne alaman nasban ta ita ce alfata to zahira yace to kaga fa'aliyan wa hindan ismani mufradan da aliyu a misalin farko na cewa laqitu aliyan da hindu a misali na biyu qabaltu hindan dukkan su ismani sunaye ne guda biyu mufradani sunaye ne mufradai guda biyu tunda ba ba musanna ba ba tasniyan su bane aliyu ba musanna bane ba jam'i bane haka hindu ma ba musanna bane ba jam'i bane yace wa huma mansuba ne su kuma dukkan su biyu mansubai ne me yasa suka zama mansubai saboda li annahuma maf'ula ne saboda su biyu maf'ulai ne guda biyu shi kuma maf'ulun bihi dama maf'ul an san cewa mansubi ne to me alaman nasban su sai ce wa alamatu nasbihima alfatatu zahiratu fatha bayyananniya da take jikin laqitu aliyan da wannan fatha da take jikin bayyananniya da take jikin hindan ita ce alaman cewa sunaye biyun duka mansubai ne yace wal awwalu mudhakkarun wathani muannath na farkon bambancin su shine aliyan din nan muzakkar ne suna ne na maza na biyu kuma hindan din nan muannas suna ne na mata to kuma anan kaga wasalin fathan sun zahira ne a bayyana ne ana gani ga fata a fili yace takunu al-fathatu muqaddaratun aw takunu al-fathatu muqaddaratan fata kuma takan zamanto kaddara ta akai kaga a misalin biyu da ya wuce a bayyana ne za ga wasalin fata to qad takunu muqaddaratan za ta iya zamantowa kaddara ta za a yi mun faɗi mawana a durus ɗin da suka wuce me abu yake zamantowa ya za a yi a ce an yi arab taqdiri me ma'anan cewa a kaddara li'irabi ba za a ga ba za a ga li'irabi a fili ba ba za a ga wasalin a fili ba sai dai a kaddara shi mun faɗi cewa me ma'anan ta'azzur mun faɗi me ma'anan thiqal an faɗi cewa asalin shi shine ma yamna'u minan nutqi bihi mani'un abunda wani abu zai zo ya hana a furta shi yanda yake shine sai a kaddara shi to mawani ɗin an faɗe su akwai ta'azzur akwai thiqal akwai munasaba akwai abunda in zai hana a faɗe shi saboda nauyin shi ne larabawa suna duka ko da yaushe a yaran suna neman abu mai khiffa ne mai sauki wajen faɗa duk abin da halce zai jawo nauyi to suna gudun shi haka kuma akwai abin da banda siƙal banda nauyi akwai kuma ta'azzur ya zamanto ba zai yiwu ba ƙarshen a iya saka wannan wasalin ya bayyana sai ya zamanto sai a haƙura a ƙaddara shi akwai kuma munasaba wanda waje ne ya riga ya shagala da munasaba ba zai yiwu ka kawo kunci ka ɗaura mai ba to kage anan yace alfatatu taqunu muqaddaratan akwai inda kuma za ta zamanto muqaddara ta zai kaman misali in kace laqitu alfata laqitu fi'l wa fa'il alfata maf'ulun bihi mansub kaga laqitu na sadu da wani samari ko dan saurayi shine alfata to alfata kaga karshen shi aliful lazima karshen fata wani alifi ne alif ne lazimi baya canjawa haka yake har abada haka zai tsaya fata din to kuma waje ne na waje ana bukatan fata ta bayyana a wajen to kaga ba zai yiwu ba ya ta'azzar ga alif a wajen kuma a saka fata shi yasa sai zaman to za a kaddara shi zaka ce fi'l zaka ce fata maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi fathatun muqaddaratun ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur zaka ce wannan fata din maf'ulun bihi ne kuma mansub ne amma alaman nasban shi wata fatha ce muqaddara ba a fili za a ganta ba kaddara ta za a me ya jawo a kaddara ta shine shine at-ta'azzur ba zai yi ga alif lazima kuma a saka fatha ba to kaga fata kuma a wannan misalin na namiji ne misali na biyu kuma kaman ka ce haddastu laila nayi magana da wata sunanta laila to kaga haddastu fi'l wa fa'il haddasa ya yi zance taɗin kuma na fa'il na mai magana laila kuma ita maf'ulun biyu wanda aka yi magana da ita mansubu alamatu nasbi fathatun muqaddaratun alal alif mana min zuhuriya at-ta'azzur kaga anan misali na biyu na fata da laila dukkan su karshen su alif lazima ne dan haka dole in zaka yi i'rabin su taqdiri zaka musu to kaga dole sai a kaddara fatha tunda suna mahalli ne na nasu a kaddara musu fatha amma ta'azzur an gagara iya daura fatha akan wannan alif din sai a kaddara a ciki duk da kuma kaga fata namiji ne laila kuma ta mace ne to kaga nan wajen fata inda take zamantowa an kaddara ta kenan yace maka fal fata wa laila ismani mufradani da kaliman fata wanda sunan saurayi kenan da laila sunan wata mace ismani mufrada ne sunaye ne guda biyu mufradai tunda ɗaya ba wanda yake musanna a cikinsu kuma ba jam'i a cikinsu sai suka zamanto ismani mufrada ne mansuba ne kuma suna da nasba saboda mahallin da suke ciki mahallu nasbin ne wajen maf'ulun biyu suke ita likauni kullum min huma waka maf'ulan bihi saboda kowane ɗaya daga cikinsu yana wani mahalli ne na inda maf'ulun bihi yake shi kuma maf'ulun bihi mansub ne an riga an san shi yace wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun ala al-alif man'a min zuhuriha at-ta'azzur alaman wannan cewa mansubai ne wata fatha ce amma ba zahira ba ba bayyana take ba muqaddara qaddara ta za a yi man'a min zuhuriha abun da ya hana ta ta bayyana aka kaddara tan shine at-ta'azzur ta'azzur din a iya daura fata akan alif wanda karshen shi alif lazim ne wannan da fata da laila duk ƙarshen su alif ne lazima to ya ta'azzar a iya ɗaura fata a kai wal'awwalu muzakkar misali na farko kaga na laqitul fata fata ɗin nan muzakkar ne namiji ne wasani mu'annas na biyu kuma a misali na biyu da aka ce haddastu laila laila ɗin ita kuma mu'annas ta mace ce to kaga nan nan ne fatha take zamantowa alamatan linnasbi a cikin ismul mufrad ismul mufrad an faɗa cewa ko wannan fatha a cikin shi ta zamanto zahira ne ko kuma ta zama muqaddara kuma yayi misalin da ya kawo akan inda take zamantowa zahira ko inda take zamantowa muqaddara a inda take zamantowa na muzakkar ne ko inda kuma take zamantowa na muannas ne yace amma jam'u taksir faqad sabaqa ta'rifu sai waje na biyu inda fata take zamantowa alaman nasba shine jam'u taksir jam'u taksir kuma kamar yadda muka ce ta'rifin shi ma dalla ala akthara min ithnayn aw ithnatayn ma taghayyurin fi sighati mufradihi shine jam'i wanda bai zama salimi ba sai da ya samu canje canje daga mufrad din shi zuwa jam'in shi sauran duk wani jam'i ba a canja shi daga mufrad din kawai ƙarin wasu abubuwa za a yi shikenan sai ya zama yana gwada jam'i amma jam'u taksir shi kuma sai ya samu canji dole ne shi yasa aka kira shi da taksir din shine ma dalla ala akthara min ithnayn aw ithnatayn ma taghayyurin fi sighati mufradi to nan taghayyur din shine malamai suka mai da shi ya koma a wajaje guda shida inda taghayyur din yake zamantowa a wasali kawai kaman asad da ust wasali ne kawai ya bambanta su in ba wasali akan asad da ust duk abu ɗaya ne in an cire wasali da asad da us da duk suna ɗaya za ka yi kiransu saboda dama abin da ya bambanta su a jam'in shine shakali kawai taghayyurun fi shakli faqat to haka kuma akwai banda wannan taghayyur din akwai kuma taghayyur bin naqs daga mufrad din shi zuwa jam'in shi ragi kawai aka samu shikenan sai ya gwada jama kaman bakar da bakara bakara saniya mufrad kenan guda daya in ka tashi yin jami'in shi sai ka ce bakar ka cira ta kenan kaga taghayyurun bin naqsi faqat kana rage wani harafi a ƙarshen shi sai baka jami kaman tuhama da tuham tuhama da tuham goge ta din ƙarshe kawai za ka yi sai baka jami'i kaga canji na biyu a jam'u taksir shine taghayyurun bin naqs faqat akwai kuma taghayyur bi ziyada canji ne amma ƙari aka samu ba ba ka ba rage kaman wanda ya wuce ba kaman ka ce sin mufrad shine kaman ganyen bishiya kenan sai ka ce sinwan jami'in shi ka kai ƙari ne sai ya zama jami'i ba kaman wancan ba ragewa kai ya zama jam'i ba kaman na farko ba shi kuma ba wasali ne kawai ya bambanta ɗaya daga cikinsu da jam'in shi shi wannan shi ƙari ne taghayyurun bi ziyadati faqat ka ce sinu sai ka ce sinwan akwai kuma wanda taghayyur bin naqsi wa ziyadati wa shakli akwai wanda duka ya hada su shi canji ne a shakali kuma canji ne da ƙari kuma canji ne da ragi shi ne kaman karim da kurama zarif zurafa kaga karim mufrad da ka tashi jami'in shi kace akwai taghayyur fi shakl a ciki akwai taghayyur bin naqs a ciki akwai taghayyur bi ziyada duka a ciki wajen karim kaga mufrad kaf ne ta fara da fatha to wajen jami za ka ce korama kaga kaf din nan ka mata damma to taghayyurun bi shakli na farko kenan karim akwai ya a nan wajen a mufrad din shi a jam'i kuma babu za ka ce korama an goge yaɗe a wajen mufrad ɗin a jam'in kaga akwai ƙarin hamza da alif ko rama kaga kayi ziyada a ciki to shi yasa ake kiran shi da jam'u taksir saboda an kakkasara shi an caccanja shi daga mufrad ɗin shi wajen jam'i zaka ga ya samu wani canji ɗaya daga cikin canjojin da aka ambata to a wannan jam'i fatha tana zamantowa alamar nasba a cikin wannan jam'i mai suna jam'u taksir yace shi ma sabaka tarifu an riga an yi tarifin shi yace wal fathatu qad takunu zahiratan ala akhiri fatha za ta yi zamantowa a fili a bayyana a jikin jam'u taksir a ƙarshen shi ana gani kamar misali in kace sahabtu rijala nayi abota da mazaje to sahabtu fi'l wa fa'il ar-rijala maf'ulun bihi mansub to kaga ar-rijalan nan me mufrad din shi rajul kaga da aka tashi yin jami'in shi me aka ce ar-rijal kaga wancan ya fara da ra da fatha wannan kuma a jami'i ya fara da ra da kasra wannan kace rajul wannan kace rijal wancan jim din da damma wannan jim din da kasra wannan na farko da damma kace rajulun a jam'i kuma ka ce rijal jaɗin ka mata fata kuma ka yi ƙarin alif a tsakanin lam ɗin da jim a jam'i babu a mufrad ɗin babu aga a mufrad rajul ne kawai harfofi guda uku da ra da jim da lam ra ɗin ta fara da da fata jim da damma lam da damma amma a jam'i kaga a jam'i kuma sai ka ka fara da raɗin yadda na farko yake amma da kasara ba kaman wancan ba ka ce rijal jim ɗin ka mai fata ba kaman damman da yake mufrad ka kuma yi ƙarin alif shine jam'u taksir ɗin ke kaga shi wannan jam'u taksir ne taghayyur ɗin shi kuma fi shakli ma'a ziyada ka canja shakalin shi wasalin ya bambanta kuma ka yi ƙarin wani abu a ciki ka yi ƙari akan mufrad to kaga tun da ya zama jam'u taksir kaga in ya zo yana mahalli mansub fatha ce za ta zamanto alamar nasban shi tun da nan yana mahalli ne na maf'ulun bihi sai ya zamanto maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi alfathatu zahira fatha ce zahira a fili da kace sahabtu rijala ladin rijalan dole ka mai fatha saboda jam'u taksir ne kuma yana mahallin nasb an san in yana wannan wajen fatha ce kuma zahira za ta zamanto alaman shi a wannan misali yace qad takunu yace wa nahu ra'aytu al-hunuda misali na biyu tunda kaga ar-rijala misali ne na jam'u taksir wanda yake mahalli na mansub kuma alaman nasban shi fatha ne to kuma ga wani misali na biyu jam'i na mata kuma jam'u taksir din ne har yanzu yana wani mahalli na mansub kuma nasba ce alaman fatha ce alaman nasban shi ya ce kaman ka ce ra'aitul hunuda na kula da hunud hunud jam'i ne na mata da yawa wanda sunayen ko sunan kowace ɗaya cikinsu hindu to kaga hindu ra'aitu fi'l wa fa'il hunud kuma maf'ulun bihi mansub alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahira kuma jam'u taksir ne shi yana mahalli na nasb alaman nasban shi kuma fatha ce zahira a fili jam'in kuma na mata ne shi kuma yanda ya zama jam'u taksir taghayyur din ta ina aka samu shine sai ka dubi mufrad din shi mufrad din shine hind hind yana da harfofi guda uku ha da nun da dal ha din ya fara da kasra shakalin shi a zaka ce hind a jam'i kuma sai ka ce hunud haɗin kamai damma to ka gana an samu taghayyurun bishakl sai kuma kai ƙarin wau tsakanin nun da dal ɗin bayan da hind ne kawai sai kai ƙarin wau a wajen jam'u taksir ɗin to shi yasa shi ma ya zamanto taghayyurun bishakli ma'a ziyada kai kai ƙarin wau wanda da babu shi a mufrad ka canja shakalin harafin ha wanda a mufrad ya fara da kasra a jam'i kuma ka mai da shi da damma to ra'aytul hunuda yace to kaga farrijala farrijalu wal hunudu jam'a taksirin mansubani yace misali na farko da aka yi na cewa sahabtur rijala da misali na biyu na cewa ra'aytul hunuda su dukkan su wayannan da rijala da hunuda jam'a taksirin mansuba ne jam'o'i ne na jam'u taksir kuma mansubai ne me yasa suka zama mansubai saboda suna maf'ulai ne kowanne a cikin su yana mahallin nasba ne saboda maf'ulun bihi ne to me alaman nasban su shine yace alamatu nasbi ma alfatatu zahiratu wal awwalu mudhakkarun was thani muannas alaman nasban su shine fatha wanda ta bayyana a fili a jikin su aka ce rijala ana cewa sahabtul rijala da fatha a fili haka ra'aytul hunuda dallin ma da hunuda da fathan shi zahira a fili na farko kuma rijala jam'i ne na taksir na maza hunuda kuma jam'i ne na ta'ani jam'i ne na taksir amma na mata shine ma'anan wal awwalu muzakkar was thani muannas yace wa qad takunu al fathatu muqaddaratan haka har yanzu fathan na jam'u taksir za ta yi zamantowa muqaddara ba kaman yanda aka yi misali na farko da na rijala da hunuda suka zamanto fatha zahira ba za a iya samun wannan fathan ta zamanto muqaddara qaddara ta akai yace misalin shi kaman kace ayan alqurani kaman kace wa taran nasa sukara ana fadin misali ne na ranar tashin kiyama ayan take sifantowa tace zaka ga mutane kaman suna kaman suna cikin wannan din giya mutum ya shiga halin shan giya shine ma'ana yawa kaman suna cikin maye shine ana sifanta ranar tashin kiyama yace wa ma hum bisukara kuma ba wai sun sha abun maye din bane to misalin da ya kawo anan mahallin da yake so yayi istishadi da shi shine sukara din tara wannan tara din tana nasbin maf'ulai guda biyu ne tara misalin al-i'rabin shine fi'lu mudari' وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت الناس مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتاة الظاهرة واو سكارى كما مفعول ثاني لترى شكما منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر شي ترى دين ينا نصب مفعولي قدابيوني ɗaya maf'ulin shi na farko shine annasa kaga annasa da fata aka mata fata ne a bayyana a fili a kanta sai sukara sukara kuma shine maf'ulun bihi mansubu alamatu nasbi fathatun muqaddaratun shi ma mansubi ne kaman nasa amma shi kuma fatan shi muqaddara ce qaddara ta za yi ba wai a fili take a zahiri kama annasa ba haka har yanzu sukara din nan kaga yana cikin wanda fatansu za ta zamanto muƙaddara wanda malaye mana misali da shi shine na farko tunda yana mahallin nasba ne alaman nasban shi kuma shine fata fatan kuma ba zahira ba ƙaddara ta zai yace misali na biyu kuma kaman wa ankihul ayama ankihu aya ne na alqur'ani ubangiji yana cewa wa ankihul ayama minkum al'aimu ita ce wanda ta taɓa yin aure ko ta rabu da mijinta. To shi ne Allah yake cewa wa an kihul ayama minku, ku auri wa innan wa'inda suka taɓa yin aure, aurensu ya mutu. To shahid ɗin shi shi ne an kihu, shahid ɗin shi ne ayama. Ayama kaga jam'i ne na mata, jam'u taksir, kuma yana mahalli nasbu saboda maf'ulun biyu ne, kuma alamar nasban shi fatta ce muƙaddara ba zahira ba ƙaddara ta za a yi a kan wannan ƙarshen shi ya ce tofa sukara da ayama jam'a taksirin mansuba ne ya ce misalin farko da aka cewa taron nasa sukara da misali na biyu da cewa wa an kihul ayama jam'a taksirin su jam'i ne na taksir guda biyu saboda wancan jami'i ne na taksir guda biyu wanda dama ana babin shi ne kuma mansubai ne me yasa suka zama mansubai saboda su maf'ulai ne guda biyu likaunihima maf'ulai ne saboda su maf'ulai ne guda biyu shi yasa suka zama mansubai وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر yace me alaman nasbin su menene yace shine fatha fatha amma ba zahira ba muqaddara qaddara ta za a yi bana min zuhuriha at-ta'azzur me hana wannan fatan ya bayyana a jiki saboda ta'azzur ba zai iya yiwa ƙarshe tun da ƙarshen shi alif ne lazim a iya kawo fata kuma ta ƙara zama a wajen ba ya ta'azzarun nutq in an kawo da fata ba zai yiwa iya furta shi ba to kaga inda fata take zamantowa alaman nasba kuma kaddara ta za a yi shine wannan waje guda biyu sai waje na uku inda fata take zamantowa alaman nasba yace wa amma al-fi'lu al-mudari'u al-madhkuru fa nahwu qawlihi ta'ala lan nabraha alayhi akifina yace sai fi'li mudari'i da malan ya ambata yace فعل مضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء فعل إن يزمنتو حرفين النصب يا شيخ فرقنشي زي ما يدشي فعل مضارع منصوب دونا حرفي وعلامة نصبه الفتحة yace kaman misali shine kaman kace lan nabraha alaihi akifina qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina musa to misalin misalin shine wajen shahid din shine nabraha nabraha fi'li mudari'i ne mansub me yasa ya zama mansub shine saboda lan ta shiga cikin shi lan kuma tana daga cikin adawatun nasbi an wa lan wa idan wa kai wa la mu kai wa la mul juhudi har zuwa ƙarshe to lan nabraha alaihi akifina yace fa nabraha fi'lu mudari'un mansubun bilan yace nabraha fi'li mudari'i ne mansubun bilan lan ta shiga jikin shi ta zamanto ta mai da shi fi'l mudari'a mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu mai alaman nasban shi shine fatha bayyananniya zahira da take jikin shi yace waqad kaga nan ta zamanto fatha zahira yace waqad takunu muqaddaratan za ta yi zamantowa wannan fatha kaddara ta za a yi cikin fi'li mudari' din har yanzu misalin shi kaman ka ce ya surro ni an tasa'a ilal masjid ya surru fi'al mudari wannan nun din kuma nun din ana kiranta nunul wiqaya fa'il din shi kuma damir mustatir jawazan taqdiruhu huwa kaga wannan nun ɗin kuma ita ce nunul wiqaya wanda take shiga tsakanin yaɗin ƙabla yaɗin mai magana yaɗin nafs yaɗin kuma da take jikin ya surruni tana mabniya ala sukun fi mahalli nas da zamantowa maf'ulun bi an tas'a tas'a fi'lu mudari ga an ta shiga jikin shi an kuma tana daga cikin adawatun nasb sai ka ce ma wannan tas'a din fi'il mudari mansubun bi an wa alamatu nasbi fathatun muqaddaratun ala al-ya mana min zuhuriha at-ta'azzur haka ce wannan tas'a din fi'il mudari ne mansub bi an tunda an ta shiga jikin shi ya zama mansub me alaman nasban shi shine yace fi'il mudari mansubun bi an wa alamatu nasbi fathatun muqaddaratun ala al-alif fatha ce muƙaddara wanda za a ƙaddara ta akan wannan alif ɗin da yake ƙarshen ta sa'a alif lazima wanda yake haka a zaune yake lazimi ne to fatha ce muƙaddara me ya hana wannan fatha ta zaman to bayyananne har aka ƙaddara ta shine at-ta'azzur to kaga nan waje na fi'il mudari waje na uku kenan inda fatha take zamantowa alaman nasba ko kuma ta zamanto fathan zahira ko kuma ta zamanto muqaddara to akwai qaidi kuma ai ya ce lam yattasil bi akhirihi shay wanda aka ce wannan shay din ko kuma su zamanto aliful isnayn ko ta zamanto wawul jama'a ita ta ittisali da shi ko kuma nunu tawkid ko nunun niswa to sai ce fa in ittasala bi akhiri kaga nan tas'a din fi'l mudari' ne wanda aliful isnayn bi ittisali da karshen shi ba wawul jama'a ba ta bi ittisali da shi ba haka ya'ul mukhataba haka nunun tawkid haka nunun niswa duk ba su yi ittisali da shi ba shi yasa ya samu wannan li'arabi din haka na baraha shi ma fi'ili ne mudari'i abubuwan nan duka ba su yi ittisali da ƙarshen shi ba kuma ga ada na nasba ta shiga farkon shi yace fa in ittasala bi akhir al-fi'l al-mudari alif al-ithnayn yace to in dai fi'li mudari alif al-ithnayn yayi ittisali da ƙarshen shi misali kaman kace lan yadriba ba za su yi duka ba misali su guda biyu asalin shi yadriba ne to sai lan tazo sai aka ce lan yadriba kaga shi anan wajen ittasala bi alif al-ithnayn misali kuma inda wawul jama'a ta ittisali da shi kaman ka ce lan tadribu ku wanda ake magana da ku ba za ku yi duka ba kaga asali tadribuna waw da, da lan ta ittisali da shi a da na nasba sai zamanto tadribu haka yawul mukhataba kaman ka ce lan tadribi to a wannan duka af'al din da suka zo na cewa lan yadriba da lan tadribu da lan tadribi duk wa'annan af'al ne fi'li ne na mudari kuma mansub ne amma alaman nasban shi ba fatha bane ba ba nasba ba ba ba fatha bane za ta zamanto alaman nasban shi saboda da tadriba da tadribu da tadribi dukkan su fi'li ne mudari mansubai ne saboda lan ta shiga jikin su amma alaman nasbin su goge nun din da take jiki ne shine alaman nasba ba fatha ba saboda asalin tadriba tadriba ne sai aka ce da lan ta shiga jikin shi sai zamanto ta mai da shi lan tadriba an cire nun din sai zamanto fi'il mudari mansubun bilan wa alamatu nasbihi hasfun nun goge nun shine alaman nasban shi wanda dama shi ma hasfun nun ɗaya daga cikin alamomi ne na gwada nasba alama far'iyya ne na na na nasba haka tadribu asalin shi tadribuna da lan ta shiga sai ta mai da shi fi'il mudari mansub bilan wa alamatu nasbihi hasfun nun haka tadribina aka tadribi asalin shi tadribina lan ta shiga jiki ta goge nun din ya zama tu fi'il mudari mansub wa alamatu nasbihi hasfun nun kaga ba wajen ma ba mahallu shahid bane tunda wannan muna magana inda fi'ili mudari zai zamanto dakhala dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi shay a nan ne to zai zama fatha za ta zama to alaman nasba a kan shi kaga nan ya zama to da alif alif din tadriba da waw din jikin tadribu da ya din jikin tadribi su kuma su ne fa'il din su ne fa'il zaka ce lan adatu nasbin tadriba fi'l mudari' mansubun bilan wa alamatu nasbi hasfun nun وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع قلنا ألف الاثنين دين شين فاعل أما شي مبني على السكون أكا وجن تضربوا أكا لن تضربوا لن أداة نصب تضربوا فعل مضارع مرفوع فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون وواو الجماعة فاعل haka tadribina don haka za ka yi ta yin li'arabinsu da alif da waw da ya fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafa mahallin dai na rafa ne amma su duka sun zamanto mabniyai ala sukun yace to kaga wannan na farko kenan idan tasala bi aliful isnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati to in ittasala bi nunu tawkid fa yace wa in ittasala bi akhirih نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن yace in nunu taukid ya yi ittisali da ƙarshen shi nunu taukid guda biyu ne akwai nunu taukid a saƙila mai nauyi ita ce wannan wanda za a yi misalin shi akwai kuma khafifa duk zai ambaci misalin su yace misalin farko in ka ce wallahi lan tazhabanna kaga ta zaben nan nan fi'il mudari ne kaman saura amma galan kuma ta shiga jikin shi kaman saura yan uwan shi amma kuma ƙarshen shi ta salat bihi nunu tawkid nunu tawkid as-saqila mai ƙarfi ta shiga jikin shi to in ta shiga jikin shi me zai zamanto hukuncin shi zai zamanto mabniyun alal fath fi mahalli nasb wannan tazhaban nan zai zamanto fi'il mudari mabni al aslu fi fi'il mudari ya zamanto mu'rab ne amma yanzu tun da nunu taukidi thaqila ta shiga jikin shi a misali da zaka ce wallahi lan tazhabanna kana yana rantsuwa wallahi ba za ka tafi ba au khafifa kaga tazhabanna nunu taukid thaqila ne ko kuma ka ce wallahi lan tazhaban kaga nunu taukid ta shiga amma khafifa to anan duka li'rabin su zaka ce zai zamanto fi'il mudari' mabniyun 'ala al-fath fi mahalli nasb me yasa ya zama to fi mahalli nasb saboda lan ta shiga jikin fi'il mudari ita kuma in ta shiga dama za ta maida fi'ili mudari ne zaman to mansub in ita da jazima da jazmu ba su shiga jiki ba za su iya bai da shi ya zaman to su bar shi asali ya zaman to marfu'a yace to in ittasala bi akhirih nunun niswati banda nunun tawkid as-saqila aw al-khafifa akwai kuma nunun niswa nun ɗin da suke gwada mata to in sun shiga jikin fi'ili mudari'i ga lan ɗin nasiba nan su ma ba za su zama ba zai zamanto mansub a ce mai fi'il mudari mansub alamatu nasbi alfata ba ba zai yi ba saboda me yasa dama sharadin fi'ili sharadin fatha ya zamanto alama na nasba a fi'ili mudari'i shine lan ta a da na nasba lan ko ɗaya daga cikin yan uwanta ya shiga jikin fi'ili mudari'i kuma ƙarshen shi kar ya zamanto ya yi ittisali da aliful isnain ko wawul jama'a ko yaɗin mukhataba ko nunu taukid as-saqila ko nunu taukid al-khafifa ko kuma nunun niswa in ɗaya daga cikin wannan ya shiga to za su mai da shi ba ba ba ba fi'l mudari zai zamanto mansub amma ba nasban shi kuma ba ba fata bane za ta zamanto alaman nasban shi kaga misali na nunun niswa ta shiga jikin fi'ili mudari'i wanda ada na nasba ta shiga jikin shi shine ya buga misali yace lan tudrikna almajda illa bil afaf yana magana da mata cewa ba za su taba samun daukaka ba sai da kamewa to kaga nan tudrikna fi'il mudari' asalin tudrik ne sai aka itti nunun niswa ta ittisali da shi ana magana da su lan tudrikna ya ku mata ba za ku taɓa samun ɗaukaka ba sai da kamewa to tudrikin nan shine mahallu shahid lan ta shiga jikin fi'il mudari amma ƙarshen shi kuma nunun niswa ta yi ittisali da shi to anan sai a ce fi'il mudari mansubun bilan wa alamatu nasbi za a ce fi'il mudari mansub amma kuma mabniyun ala sukun fi mahalli nasb kamar yadda da nunu tauki da as-saqila ta shiga jikin shi za a ce shi mabniyun ala al-fath في محل نصب haka in nunun niswa ta shiga jikin shi sai a ce shi mabniyun ala sukun fi mahalli nasb saboda tudrikna tudrik kaga kaf din na karshen fi'il mudari din sukun kamai ba kaman tazhabanna ba tazhabanna ba din zaka lura shine karshen fi'il mudari nasba ne a fata ne a karshen shi shi yasa ya zama to mabniyun ala al-fath in nunut tawkid thaqila ta shiga jikin shi annan kuma in nunun niswa ta shiga zai zama to mabniyun ala sukun fi mahalli nasb to kaga anan ne malam ya gama fassara mana menene a ina ne alamomin fata take zamantowa alaman nasba yanda shi musannif ya faɗa ibn ajurrum ya ce wa ammal fatatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'a fil ismi al mufrad wa jam'i takthir والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء شما لا يفسر من مي معنى الاسم المفرد مي جمع تكسير مي كم فعل مضارع عند أداة نصب تشجد جكينشي كما لم يتصل بآخره شيء لنا منين دمينين يجي من شونة شوى نون التوكيد الثقيلة كنون التوكيد الخفيفة كما ألف الاثنين ko wawul jama'ati ko ya'ul mukhatabati ko nunun niswa su ne abubuwan da in sun yi ittisali da ƙarshen fi'il mudari ko da lan ta shiga jikin shi zai zama to mansubi da ita ta gama aikin ta tunda fi'il mudari ya zama mansub amma ba fatha bane za ta zama to alaman nasban shi sai dai wani abu daban kaga in aliful isnaini ne alam za a ce fi'il mudari mansubun bi kaza kaza harafin da ya kawo mai nasba wa alamatu nasbihi ba fata ba sai ka ce hasfun nun hasfin nun shi yake gwada cewa shi mansubi ne haka idan tasala bihi wawul jama'ati zaka ce fi'il mudari mansubun bi kaza illan ne lan in an ne an wa alamatu nasbi ba zaka ce fata ba saboda an saba sharaɗin ƙa'idan mujarrad ittisalin wani abu da ƙarshen fi'il mudari ɗin yana fitar da cewa fata ta zamanto alama na nasba a jikin shi sai dai a dubi wani alama da in a aliful isnaini ne ko wawul jama'a ko yawul mukhataba sai zamanto hasfun nun shine alaman cewa wannan fi'ili mudari ne mansub in kuma a ittisali abin da ittisali da shi nuno taukid ne sai zamanto mabniyun alal fathi fi mahalli nasb mahallin dai na nasba ne saboda lan ko ɗaya daga cikin yan wanta sun yi aikin su sun shiga jikin fi'il mudari sun mai da shi mansub to yana mahalli nasb sai zamanto mabniyun alal fath in dai nuno taukid ne ta ittisali da shi in kuma nunun niswa ne sai zamanto mabniyun ala sukun fi mahalli nasb kaga a takaice inda fata take zamantowa alama na nasba kenan wanda fathan na ita ce alama far'iyya na nasba alama asliya kai sauran duka furu ne na'ibai ne akan fata to inda mala ya gama kenan sai zai shiga bayanin kuma ina ne alif za ta zamanto alaman nasba yace wa amma al-alif fatakunu alamatan lin-nasb fi al-asma'i al-khamsati nahwu ra'aytu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik sunan babin shine niyabatul alif anil fathat babi ne ko kuma babi ne wanda aka yi shi inda za a bayyana maka a ina ne alif yake zamantowa alama na nasba tunda alif yana daga cikin alamat far'iyya na nasba to a wani babi ne yake zuwa shine yace maka fatakunu alamatan linnasb fil asma'il khamsa wajen da alif yake zamantowa alama na nasba shine na asma'ul khamsa wa aqulu shi sharih yake magana zai fassara abin da malam yake nufi da wannan jumlan da ta wuce yace qad arafta fi ma sabaqa al asma'ul khamsata ya ce duk a darasukan da suka wuce ka riga ka san menene asma'ul khamsa wanda su ne abuka da ahuka da hamuka da fuka da zumali asma sunaye ne guda biyar wanda suna da hukunci wajen alugal arabiya nasu mai zaman kanshi shine cewa ana li'arabinsu bilwawi rafa'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarran hagan ka ce ja'a abuka ja'a fi'l madi abuka fa'ilun marfu alamatu raf'i alwaw saboda yana daga cikin asma'ul khamsa abu mudaf wal kaf mudaf ilay haka ra'aytu abaka ra'aytu fi'l wa fa'il abaka maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi al alif niyabatan anil fatha saboda shi yana daga cikin asma'ul khamsa وأبا مضاف والكاف مضاف إليه مررت بأبيك مررت فعل وفاعل با حرف جر أبيك مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة وأبي مضاف والكاف مضاف إليه وإن سوني أسماء الخمسة أكوي أبوك أكوي أخوك أكوي حموك دفوك دذو مالي su duka wayannan suna da sharadin yanda za a musu wannan li'arabi su zamanto bil wawi raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'i jarran akwai sharuɗoɗi ɗaya daga cikin sharadin shine an takuna mudafa dole sai an samu idafa kaga duka a ciki an ce abuka wajen li'arabi zaka ce abu mudaf wal kaf mudaf ilai wajen nasba zaka ce abaka aba mudaf wal kaf mudaf ilai أبيك أبي مضاف والكاف مضاف إليه kaga dole sai an samu idaf sharadi na biyu kuma idafan takun li ghairi ya il mutakallim in kace hadha abi wa ra'aytu akhi ko kuma ra'aytu abi wa marartu bi abi kaga abi din nan mudaf ne waliya mudaf ilai amma idafan shi yana magana idafa ne liya'il mutakallim to kaga ba za a mai wannan li'irabin ba zaka ce hada abi ra'aitu abi marartu bi abi kaga bai canja ba ba a mai wannan li'irabin bil wawi raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'i jarran ba zai zamanto haka yake to dole ta zamanto mudafa kuma idafatu li ghairi ayil mutakallim kuma dole ta zamanto mukabbara bai ma'anan mukabbara ba ai tasghirin ta ba misalin abi misali abuka in zaka saggara shi zaka ce abu abu kawai zaka saggara shi kace ubayyu ubayyu shine tasghirin ab to kaga in ka saggara shi ba za a zamanto zaka ce ra'aitu ubay ja'a ja'a ubayyu wa ra'aytu ubayyan wa marartu bi ubayyin kaga bai zamanto bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban ba ya zamanto li irabin shi na harakat ake mai ba da huruf ba a cikin abubuwan da ake musu da irabi akwai wanda ake musu irabi da harakat akwai wanda ake musu da irabi da huruf asma'ul khamsa yana daga cikin wanda ake musu da irabi da huruf tunda bil wawi wajen raf'a da waw zaka mata raf'a waw kuma kaga harafi ne haka wajen nasba za ka yi shi da alif alif kuma harafi ne wajen jarra za ka yi shi da ya ya harafi ne ba kaman su ubayyu ba da haraka za ka musu ubayyu kaga wannan harakan damman ita ce wasale ita ce harakan shi kaga zai zamanto ana li'arabi da harakan shi kenan sharadi na uku shine an takuna mukabbaratan la musaghara sai sharaɗi kuma wanda ya shafi wasu ɗaiɗaiku a ciki kamar famu fu ɗin asali baki ne to shi sharaɗin wannan fu a mai wannan li'arabi shine ya rabu da mim in aka saka mai mim maimakon fu ya zamanto fam to za a mai li'arabi bil harakat aka ce haza famun ra'aitu menene ra'aitu faman misali kaga faman da famun din nan duk harakat ne yake musu ba kaman fu ba fu kaga da wau zaka mai wannan li'arabin da harakat zaka mai da da huruf zaka mai saboda yana daga cikin af'alul khamsa yana daga cikin asma'ul khamsa sharadin da ya shafi famu kenan an yakhluwa min al-mimi a cire wannan mim din jiki sai kuma sharaɗin da ya shafi zu zu ɗin ta zaman tobi ma'ana sahib saboda akwai zu na tsa'iya wanda take nufin allazi in ta ta zamanto bi ma'anar allazi to ba za a mata wannan li'arabin ba zaka ji sha'ir ɗinsu yana cewa fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'iri zu hafartu wa zu tsawaitu bi'iri zu ai allazi kaga dole wannan ya saba ka'ida zu zu malin shine sahibu malin dole ta zamanto zu din nan bi ma'ana sahib ita kuma dole ta zamanto idafanta ila ismi jins ne ai ma'anan ismu jins ismu jins guda biyu ne akwai ismu jins ifradi akwai ismu jins jam'i ismu jins jam'i shine wanda ake bambanta mufrad din shi da jam'in shi da harafi guda ɗaya shine kaman ka ce baƙara da baƙar ɗin kaga tsakanin mufrad din shi da jam'in shi harafi ɗaya ne ya bambanta su ismu jins ifradi kuma shine ma dalla alal qalili wal kathiri bi lafzin wahidin abun da yake gwada da yawan shi da kaɗan ɗin shi duk abu ɗaya ne kalma ɗaya ne take gwada shi kamar ma ruwa kaga ruwa da in ka ce ma ya dullu alal qalili wal kasir to ismu jins to dole wannan zuɗin za ka yi idafanta ta zaka yi idafanta ta zaman to ila ismi jinsin to kaga wannan shurut ɗin su ne in sun yi tawafuri a jikin kalima a jikin a jiki a jikin wayannan harfofi da guda biyar ɗin nan ne za a musu wannan li'arabi bil huruf su zamanto bil wayo raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'i jarran to har yanzu kuma akwai wasu malaman da wanda suka yi ƙari suka ce ba asma'ul khamsa ba su guda shida ne malamai da yawa su ƙara hannu shi kuma hannu a larabci kalma ne wanda ake kinaya akan wani mummuna abun da ba a so a furta shi a ambace shi wasu kuma sun ce a hannu duk inda gan shi ana nufin farji ne duk dai tarifin su da ga mai mulha hariri abul qasim yana cikin wayanda suka ƙara yana cewa thumma hanu ka sadisul asma'i fahfaz maqali hifza zizzakai yace hanuka shi ma za a ƙara shi a ciki sadisul asma'i shine na shida a cikin su ba asma'ul khamsa ba sai su zamanto guda shida fahfaz maqali hifza zizzakai to kaga wannan anan ita ce fatha take zamantowa al'alif kai take zamantowa alama na nasba a cikin asma'ul khamsa wanda aka ambace su wanda malam mai fassara yake cewa qad arafta fi ma sabaqa al asma'ul khamsat ka riga ka san su tun a baya wa shartu i'rabiha bil wawi raf'an ka riga ka san sharadin i'rabin ta bil wawi raf'an wal alif nasban wal ya'i jarra wal ana nukhbiruka yace yanzu kuma zamu baka labari mu gaya maka cewa أن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها abun da za mu ƙara maka akan bayani akan asma'ul khamsa shine za mu gaya maka cewa cewa al'alama wanda take gwada cewa ɗaya daga cikin wayannan kalmomi guda biyar ko guda shidan mansubi ne shine kaga wannan wujudul alif fi akhiriha kaga alif a ƙarshe shi yake gwada maka cewa wannan suna ne mansub bil alif ko suna ne mansub alamatu nasbi al alif niyabatan anil fathati yace nahu misalin shi kaman ihtarim abaka ihtarim abaka ihtarim fi'l amr mabniyun ala sukun wa fa'ilu damir mustatir wujuban taqdiruhu anta abaka maf'ulun bi mansubun bil alif niyabatan anil fathati wa aba mudaf wal kaf mudaf ilayhi shahid din shine a baka ka girmama mahaifinka a bakan shine shahid din kaga ya zamanto maf'ulun bihi mansubun bil alif saboda yana daga cikin asma'ul khamsa kuma sharadin i'rabin asma'ul khamsa a jikin sun cika da kaga shi mudaf idafan shi kuma li ghairi ya il mutakallim kuma kaga shi mukabbar ne ba musaghar ba ba ai tasghirin shi ba yace kuma kaman wansur akhaka ka karfafi dan uwanka ko ka bashi nasara unsur kaga li arabin shi fi'lu amr mabniyun ala sukun wa fa'ilu damir mustatir wujuban taqdiruhu anta akhaka maf'ulun bihi mansubun bil alif niyabatan anil fathati li'annahu min al asma'il khamsa wa aba mudaf wal kaf mudaf ilay shahid din shine akhaka anan ya zama mansub bil alif niyabatan anil fathati haka kuma in ka ce zuri hamaki kana magana da ta mace ka ce ta ziyarci sirikinta zuri fi'lu amr fa'ilu damir mustatir wujuban taqdiru anti hamaki maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'an al-fathati li'annahu min al-asma'i al-khams wa hama mudaf wal kaf mudaf ilayhi shahid din shine cewa wannan kalma na hamaki ya zamanto maf'ulun bihi mansubun bil alif niyabatan anil fatati kawun kuma misali ƙari kuma shine nazif faka nazif faka ma'ana ka ka ka wanke bakinka ko ka tsabtace bakinka shine ma'anan nazif faka kaga faka a nan wajen ya zamanto da sunan baki amma kuma ba mim a jikin shi shi yasa za mai wannan li'arabin cewa ya zamanto alif shine niyaban nasba a jikin shi nazif fi'lu amr mabniyun ala sukun wa fa'ilu damir mustatir wujuban taqdiruhu anta wa faka maf'ulun bihi mansub bil alif niyabatan anil fathati wa fa mudaf wal kaf mudaf ilayhi me yasa aka mai wannan li'arabin saboda ya cika sharadi kaga shi mudaf kuma idafan shi li ghairi ya'il mutakallim kuma khala min al mim an cire mim din jiki in an ce in mim ya shiga jikin shi za a mai li'arab bil haraka ne ba bil harf ba in kana sa mai mim misali in ka ce nazif famaka za ka ce ba famaka ba kaga da kace famaka famaka ya zama maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi al-fathatu zahira wa famu mudaf wal kaf mudaf ilay kaga nan fatha ta zama to alama na nasba amma anan kuma dama sharadin li arabin shi na fudin dole an yakhluwa min al-mim kaga nan ziffa ka kuma ba mim sai kuma wani misali la tahtarim zal mali limalihi la tahtarim zal mali limali kar ya zamanto abun da yasa zaka girmama mutum saboda kudin da yake hannun shi shine fassarar misali to shahid din shine zal mali kaga za anan bi ma'ana sahibil mali ma'anan shi anan la tahtarim la tahtarim sahibal mali limalihi kar ya zamanto abun da yasa kake girmama mai kudi saboda wannan kudin hannun shi wanda dama hakan ne yawanci in kaga an girmama shi to shahid din shine za a nan wajen bi ma'ana sahib kuma kaga zaɗin mudaf kuma idafan shi ya zamanto ana nufin sahib ne sharaɗin shi dama shi guda uku ne an ya kuna bi ma'ana sahib saboda akwai zu wanda take gwada allazi ita ba za mata wannan li'arabin ba dole zamanto bima'ana sahib na biyu kuma dole ya zamanto mudaf na uku kuma idafan shi ya zamanto ila ismi jins kaga mal ismu jins ne ya aka ka gane ismu jins in kana da in kana da naira ɗari za a ce maka zamali in kana da miliyan ɗari za a ce maka zamali to mal ɗin shi kan shi ismu jins ne da yawa da kaɗan duka shi kaɗai kalman tana gwada an ce mai kuɗi zai yi naira ɗari ne zai yi miliyan ɗari ne ko ɗari biyar duka kuɗi ne daidai ne shi ne ma'anar ismu jins kaga shi ne ya zamanto idafan shi ila ismu jins kuma ya zama mudaf kuma ya zamanto bi ma'ana sahib shi sharaɗin shi kenan yace fa kullun min abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa zalmali dukkan su fi hadhihi al-amsila mansubaini misalin duka da aka kawo na ihtarim abaka wansur akhaka wa zuri hamaki wa nazifaka wala tahtarim zal mali li malihi dukkan su su mansubai ne me yasa suka zama mansubai saboda su maf'ulai ne dukkan su da abaka da akhaka da hamaki da faka da zalmali dukkan suna mahalli nasb maf'ulun bihi ne to alamatu nasbihi ma me alaman nasbin su dukkan su shine al-alif niyabatan anil fatati saboda me yasa saboda su asma'ul khamsa ko asma'us sitta a wajen wanda suka ƙara hannu kamar su Abul Qasim al-Hariri da sauran manyan malamai yace wa kullum minhuma wa kullum minha mudafun kowanne kuma a cikin abaka da akhaka da hamaki da faka da zalmali dukkan su mudafai ne kuma idafan su ila ghairi al mutakallim kuma almal ɗin mudaf ilaihi na zalmali shi ma sauran dukkan su kaf shine mudaf ilaihi sai na ƙarshe shi kuma zalmali shine almal mudaf ilaihi kaga sun cika sharadin da za musu wannan li'arabi bil wawi raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'i jarran kenan wanda dama sharudodin li'arabin za mu maimaita shine an takuna mudafa wa an takuna idafatu li ghairi al mutakallim sai kuma an ta kuna mukabbaratan la musaghara sai kuma zu ta zamanto bi ma'ana sahib an ta kuna mudafa idafatuwa kuma ta zamanto ila ismi jins sai kuma fu ya zamanto ba mim a jikin shi shine sharadin li'arabin asma'ul khamsa ko asma'ul sitta to anan mala ya gama gaya mana inda alif yake zamantowa na'ibin fata a wajen nasba inda alif yake zamantowa alama na nasba shine wannan waje na asma'ul khamsa ko asma'ul sitta ne sai na ƙarshe kuma sai ƙari yace niyabatul kasrati anil fathati babi inda kasara take zamantowa na'iba take wakiltan fatha yace shi ibnu ajurrum sha nazim kenan ba nazim ba musannif yake cewa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasb fi jam'il muannasi as-salimi yace kasra tana zamantowa alaman nasba a jikin jam'il muannasi salim me jam'il muannasi salim asali jam'a in aka ce jam'a masdar ne ana nufin maf'ul ai ana nufin jam'a sai zamanto bi ma'ana majmu'a abunda aka hada shi majmu'a kaman khalq bi ma'ana مخلوق shi kuma almu'annas yana gwada mace jam'i na mata as-salim kuma yana gwada cewa mufrad din shi bai canja ba zuwa jam'i in ya canja sai a kira shi jam'u taksir amma tunda bai canja ba salim to shi wannan salim din duk inda ka ga li'arabin shi yana bin jam'a ne ba mu'annas ba in aka ce aljam'u almu'annasi sai ka ce as-salimu ba za ka ce as-salimi ba ba za ka ce as-salimi ba sai dai ka ce as-salimu saboda wannan as-salim din yana bin jam'a yana bin jam'a ne ba mu'annas ba wasu kan yi kuskure wajen li'irabi sai ga ya saka salim din ya ringa bin mu'annas a jam'a zai ringa bi misali za ka ce wannan jam'u almu'annasi as-salimu saboda me yasa ka ce salimu saboda yana bin jam'u ne in jam'u ya zamanto da raf'a ne shi ma zai zama da raf'a shi kuma mu'annas din nan kullun mudaf ilaihi ne yana bin idafa yake samu da kasra yake zuwa bi fassara yake cewa qad arafta fi ma sabaqa jam'a al mu'annas salimi yawa kaga anan zaka ce qad arafta fi ma sabaqa jam'a al mu'annas salima saboda shi salima yana bin jam'a ne yace karatun da ya wuce mun gaya maka meye jam'ul muannas salim ta'rifin shi shine ma dalla ala akthara min isnatayn bi ziyadati alifin wa ta shine jam'ul muannas salim wanda ya gwada sama da mata guda biyu tare da ƙarin alif da ta a ƙarshen shi dole ne wannan alif da ta ɗin su zamanto ƙari ƙara su akai in ɗayansu ya zamanto asli ne juz'un min kalima to ba za a mai wannan li'arabin ba balle su zama dukkansu biyu kenan kaga kaman misalin da zai kawo mana a nan gaba za ka gane cewa wannan asali ne ko kuma za'idi ne kaga kaman mayit jami'in shi amwat da bayit da abiyat da qadin da quda kaga qadin quda ba ba, ba za'id bane ta wannan ɗinta alif ɗin jikinta ba za'ida ba ce saboda asalin shi ƙudaya ƙudaya ƙudayatun ya ɗin nan ta harrakatil ya wan fataha ma qabla fa qulibat alifan sai suka zamanto ƙuda to dai sharaɗin wannan yadda malai gaya mana a darasin da ya wuce dole su zamanto alif wata ɗin ƙarawa akai kai يتي والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره yanzu abin da za mu ƙara maka bayani shine cewa za ka iya gane cewa wannan kalima mansuba ce a jikin wannan jam'in ya zamanto mansubi ne in ka ga kasara a ƙarshen shi amma ba ko da yaushe ba ne zai zama kasara a ƙarshen shi yana gwada yana gwada yana gwada nasba ne saboda shi jam'ul mu'annasi as-salimu li'arabin shi shine damma ne yake gwada raf'an shi sai kasara kuma take gwada nasban shi take gwada kuma har yanzu kasaran shi misalin shi yace maka innal fatayati almuhazzabati yudrikna almajda mata nagari su ne suke samun ɗaukaka misali fassaran jumlan shi to fatayati kaga jam'i ne na mu'annas as-salim saboda ga ƙarin alif da ta a ƙarshen shi muhazzabati shi ma har yanzu jam'i ne na mu'annas salim ga ƙarin mufrad din shi wancan mufrad din shi fatayat mufrad din shi fatat kaga akai ƙarin alif wata a ƙarshe sai ta zama suka zamanto fatayat muhazzabat asali mufrad din shi muhazzabatun aka mai ƙarin alif wata ya zamanto muhazzabat yace to fa kullum min alfatayati wal muhazzabati jam'u muannasin salimun kowanne a cikin wannan misali guda biyu na fatayat da muhazzabat jami ne na muannas salim wa huma mansubani ya kai suka zamanto mansubani saboda fatayati yana mahalli ne na ismu inna ismu inna kuma mansub wa alamatu nasbi a jikin fatayat din alkasra niyabatan anil fatati li'annahu jam'u muannas salim saboda shi zamanto shi jam'u muannas salim shi yasa ya zamanto kasara nabata anil fatati a fatayat shi kuma muhazzabat na'at ne li fatayat fatayat kuma shi ismu inna ne an ce ai innal fatayati al muhazzabati to al muhazzabati na'at ne lil fatayat fatayat kuma ismu inna ne ismu inna kuma mansub nan yana mahalli ne na nasb tun da ya zama jam'u muannas salib shi kuma alaman nasbin shi shine al kasra niyabatan anil fatati yace fa kullum minhuma jam'u muannas salim wa huma mansubani likauni al awwal isman li inna sun zama mansubai saboda al'awwal wanda shine fatayat is suna ne na inna wali kauni thani na atallil mansubi saboda zamantowar na biyu shi kuma almuhazzabati na ne lil fatayat wannatu kuma tabi'un lil man'ut duk inda na'at shi tabi'un lil man'ut duk hukuncin da aka sama man'ut din shi ma shi zai dauka in man'ut ya zama marfu' shi ma zai zama marfu' in ya zama mansub zai zama mansub haka dai zai ta bin shi wa alamatu nasbihima me alaman nasban su tunda mun tabbatar suna mahalli ne na nasb yace al-kasratu niyabatan anil fathati alaman su shine al-kasra kasran za ta zamanto niyabatan anil fathati kasra ne ta wakilci fatha wajen gane nasba yace wa laysa lil kasrati wa laysa lil kasrati mawdi'un تنوب في عن الفتحة سوى هذا الموضع yace ba inda kasara take zamantowa alama na fata alama na fatha sai a wannan wajen waje guda ɗaya jam'ul muannas salim shine zai za ta zamanto kasara ta zamanto alama na fata aka ce fatayati yana mahalli nasb alamatu nasbi al-kasra niyabatan anil fatati To kaga nan malam ya mana bayani waje na da inda ya take zamantowa na'iba anil kasra tadullu kuma ala nasb sai nan gaba darasi zai gaya mana niyabatul ya'i anil fatati inda ya za ta zamanto na'iba akan fata wannan darasi mai zuwa kenan wa sallallahu tsaya nan wajen sai kuma darasi mai zuwa insha Allah وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله أنصر ركرة kashi na hudu kenan a cikin wannan littafi mai suna na hau a durumiya tare da sayyidi mubashir bin maulana shaktayar usman bauchi a wanda darul ulum suka ɗauki nauyi reshen wunti wato ƙarƙashin jagorancin a sayyidi mubashir bin maulana shaktayar usman bauchi a ga masu neman wa'annan karatuttuka za a iya neman mu a ayatin mu a sashinmu na telegram ko kuma whatsapp ko kuma facebook shafinmu na facebook wato www.sautalfaida.com a garin barwayar kama haka wato namban whatsapp din 070-3778-5777 wato domin masu musharaka da mutu intanet a sannan wa'annan karatuttuka da ake gabatarwa ba wai wannan shine na farko ba a dama can muna yi a studio ne shine mutanen wanda suka buƙaci cewa a faɗaɗa abu ya zamanto mutane suna amfanuwa da karatuttukan amma a yanzu haka akwai ƙasashe da muke da su wa'anda duk karatuttukan da muka yi suna saurara insha Allah muna da ƙasashe kamar guda goma sha biyu haka irin su ghana kamaru chadi wato a Nijar, Algeria, su Tunisia duka ratukan suna zuwa wannan wurare insha Allah. Alhamdulillah muna godiya a karamakallau Allah saka maka da alkhairi. a sannan wannan karatu insha Allah sai ranar Alhamis kuma da a sake gudanar da karatu na gaba wato still ma wannan littafi da karanta na nahawu a jurumiya saboda dama mun ware ranakun da za a riƙa yin karatuttukan alhamis ne da lahadi to kasancewa na samu matsala ranar lahadi ɗin sai muka karanta littafin hadisi to insha Allahu dama yau ranar hadisi ne amma za mu dawo da shi saboda yanayin yadda muka sanarwa jama'a da cewa ranar alhamis shine ranar da za a rika gabatar da nahau ranar lahadi kuma shine ranar hadisi to yanzu za mu yi saboda ya zama ta yi reflexing din wancan karatun za mu sake maimaita ta ranar alhamis insha Allah ranar lahadi kuma sai mu ɗora da hadisi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu